من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله رد مجكوان مسلاتي إن ذا مجكبا دكراتو جكوان اللتاب إن رسالة من أن babi wanda yake magana kan aikin hajji kuma jiya mu yi magana kan yadda za a soma aikin hajji zuwa wajen miƙati da talbiya da abin da mai haji zai yi kafin ya shiga cikin garin maka nan muka tsaya wannan shine darasinmu na hamsin da hudu insha Allahu malam ya ce faiza da kala makkata amsa ka ani talbiya nan ne za mu tashi to karatun da muka yi jiya kan cewa mutum zai yi ta yin talbiya in ya baro miƙati miƙatin nan na ko'ina ya samu in ya yi miƙati daga nan ya sauka a a jidda zai tafi maka direct to akwai miƙati a wajen inda zai ɗaura niyya aiki haji in kuma daga madina ne nan ma akwai miƙa in ya wuce madina ba maka ba to zai ɗauki haraman aikin hajin shi daga miƙatin mutanen madina to ana tafiyan nan yana ta talbiya yana da ta talbiya aka ce ba sai ya tsananta wajen yin wannan ba sannan zai talbiya nan duk inda suka haɗu da jama'a ko kuma suka hau wani tudu ko wani kwari zai ci gaba da yin talbiya to gashi yanzu sun iso garin maka mala ya ce fai za da kala makkata daga lokacin da mai aikin hajji ya shigo garin makka to amsaka sai ya kame ani talbiya daga yin wannan talbiya din kana shiga garin maka babu abin da za ka yi kawai za ka kame daga talbiya hatta ya tsufa har sai ya yi ɗawafi mun gane ko To, kamewa daga yin talbiya ko kuma yin ɗawafi, in ka fito ma daga jidda ne ka shiga maka ko kuma daga madina, abin da zai hana ka ka soma ɗawafin shi ne ka je ka ajiye kayanka kawai. Kana ajiye kayanka a ɗakinka to babu abin da zai rage maka sai batun ɗawafi. In baka da alola za ka yi alola, in kuma da alola ka riga ka shigo shi kenan. To shi kenan Malam ya ce, Amsa kani talbiya hatta ya tsufa sai ya yi ɗawafi, wa ya sannan kuma ya yi sa'ayi. Ɗawafi shi ne kewaye ɗakin Allah, sa'ayi kuma shi ne tafiya tsakanin safa da marwa. Za mu yi bayani a kansu kowanne. Suma yi awiduha sai ya dawo ya ci gaba da yin talbiya, wannan kaga fa aikin haji ake yi. Amma in ka je niyanka haji ne ta matu'i, kamar yadda muke tafiya nan maybe da sauran kwanaki sosai, to kana yin ɗawafi ka yi sa'ayi ka gama aikin umra, sai ka cire kayanka ka koma kayan gida, ba za ka sake sa waɗannan tufafi ba har sai ranar takwas ga wata, wanda ake kira yau tarwiya. mun gane ko amma in ka je kawai ka sauka yau gobe za a hau arfa to baka da wani yankewa a nan wajen kana zuwa kana yin dawafi sai ka ci gaba kuma da yin talbiya sai a fita zuwa arfa kamar yadda shi malami bayani a nan yace su mai awiduha zai dawo da yin talbiya hatta ta zula shams har sai rana ta gushe min yomi arfa daga ranar arfa wa ruhu ila musallaha ya tafi zuwa ga masallaci na nan arfa din mun gane ko wa yastahabbu an so in zai shiga maka an yadkhula makkata ya shiga garin maka min kada'iz zaniya wato suna wata kofa ne kamar yadda muke da kofofi na shiga birane to ita maka tana da waɗannan kofofi din an so ne wannan ala babul istihbabi in kana da iko in baka da iko ka shiga maka ko ta ko ina an so ka shiga min kada'iz zaniya allati bi alama ka wanda ita ce take can saman maka tana ake so ka shiga kamar yadda yanzu zaka fita ake so ka fita daga kofar take ƙasa da maka mun gane ko to an so in an samu dama a shiga ta wannan kofa din wa iza kharaja amma wannan kofar lokacin da muka je na yi ta binciken ina wannan kofa so kansu wanda nake tambaya su ba su iya fahimtar ina take ba saboda gari ya riga ya ya girma ya girma an wuce waɗannan kofofi din gabaki daya yawa to in ba ka samu malamai masana a cikin ma ba za su iya gane me kake nufi ba larabcin su ma ba isan su yayi ba wa yasa ba yirka la makata min kada insani allati bi ala makata wai zaka raja idan zaka fita kuma ka raja min kudan ka fita ta kofan kudan mun gane ko ita ma kofa ce wanda ita kuma wannan kofan kudan tana ƙasa wato kaman gan, a gangare take wancan kuma tana tudu wannan tana gangare to na aka fi so ka fita Uh, wa illan yaf'al fil wajhaini in baka samu aikata ɗaya daga cikin hanyoyin nan biyu ba baka shiga ta uh, saniya ba baka fita ta kudan ba wannan fala haraja babu komai akan ka ba za ka yi ta yawo kana neman wai ina ne wannan kofan ballanta na ka shiga maka ta nan ba ka shiga maka ko ta ko ina ka fita ta daidai inda ya sawwaka gare ka Faiza dakala makkata to idan yanzu gashi ka shigo cikin garin cikin makka falyadkhul almasjida daga nan zaka miƙe sai masallaci muka ce zaka iya zuwa ka ajiye kayanka a hotel din da aka baka ko kuma a masaukinka ka ajiye kayanka babu abin da ya rage maka a wannan lokacin zaka fita zuwa masallaci falyadkhul almasjid alharam zai shiga cikin wannan masallaci na Ka'aba wal mustahsan abinda aka fi so an yadkhula min min babi bani shayba ya shiga ta kofar nan na babu bani shayba ta nan aka fi so ka shiga domin shine yake setin hajarul aswad mun gane ko he ka shigo ta wannan wajen kawai kai tsaye kana shiga zaka cimma hajarul aswad a gaba da gare a gaba gare ka wanda daga nan zaka dauki dawafi to kana shiga ta kofar bani shayba fayastas fayast fayastalimul hajar al-aswad sai ka sumbanci wannan dutse hajar al-aswad shajar al-aswad yana da tarihi mai yawan gaske a cikin aikin haji amma yana nan a kusurwan wannan ɗakin Allah mai girma shi wannan ka'aba ɗin kewayen shi kuma ga baki ɗaya masallaci ne ba wai ka'aban ne shine nan ne masallacin ba shi ka'aba ɗakin Allah yana nan a tsakiya ne to duk kewayen wajen kuma masallaci ne shi sa in kana masallacin ka'aba wasu zaka ga sun kalli yamma wasu su kalli kudu wasu su kalli arewa amma ina ake kallo wannan ɗakin ne kamar yadda duk duniya nan ne ake kallo mun gane ko fa isma kuntum wallu wujuhakum shatrahu duk inda kuke nan za ku kalla to hakan nan wanda yake cikin garin maka in kana anguwan yamma da kaba za ka kalli gabar in kana anguwan gabas da kaba za ka kalli yamma in kana kudu da kaba za ka kalli arewa in kana arewa da kaba za ka kalli kudu to haka masallaci yake a kewaye shi kadai ne masallaci mai irin wannan siffa a duniya gabaki daya mun gane ko mu kuma da muke nan aka ce mu fuskanci ka'aba mu yi sallah duk wanda baya ka'aba ya fuskanci ka'aba ya yi sallah in ko ba zai iya fuskantar ka'aba ba to ya fuskanci inda ka'aban take kawai muna a inda muke kallo ba saitin ka'aba ba ne don ka fita gaban masallacin nan ka leƙa ka leƙa duk inda za ka leƙa ba ka iya hango ka'aba ka sa igiya ka ce to ya tafi zuwa ka'aba ba zai tafi ba sai dai muna kallon wato inda ka'aba take mun gane ko shi wanda yake ganin ka'aba shine zai kalli ka'aba din wanda baya kallo kuma ya kalli jihan da ka'aban take ba wai dole sai an sa rula an leƙa an gano ka'aba nan ne kuma inda za a kalla ba wani addini ba shi da wahala in an ce sai an yi haka to wahala ya riga ya iso mun gane ko sai yanzu ne muke da teknolojin iya gane irin wayannan amma a da babu amma yanzu musamman wanda suka san sararin samaniya za su faɗa maka to rana kaza fa in ka ga rana ta fito to wannan tana daidai tsakiyar ka'aba kenan ana samu a shekara sau ɗaya ko sau biyu haka wani lokaci to ya ce sai ka sumbanci wannan hajarul aswad in kadara in ba za ka samu iko wa illa in ba za ka samu iko ba shi mai yin wannan aiki ba zai sami iko ba to wa ba ya dahu alai sai dora hannunsa akan hajarul aswad summa wa ba hafi fi alafi sai sanya wannan hannu a bakinsa min gairi takbirin ba tare da ya fitar da sauti ba wajen wajen sumbantar hannun shi to haka zai yi to nan ma ba za ka samu ikon tabawa ba fa domin wani har ya je aiki haji ya dawo ba zai je ma kusa ma da wannan hajarul aswad din ba to bangaren wannan din kawai ka mika hannunka ka sa a bakinka shikenan ba a ce dole sai ka je ka sanya bakinka a kai ba wani ba zai taɓa yiwuwa ba saboda yawan mutanen da suke wannan waje din mun gane ko min gairi takbilin sun mai tsofu to daga nan sai ya ci gaba da dawafi wal bait ala yasarihi in zai wannan dawafin zai dauke ɗakin ka'aban ne ga baki ɗaya yana hannun hagunsa mun gane ko kaga zai juya zai zai zai zai zagaye ka'aba ta hagu hagu hagu zai dinga tafiya ba ta dama ba mun gane ko duk wani abin da yake bangaren hagunka kafi ganin shi malaman mazo da su to ko fili aka kira ka kasa an kaje kewaya shi ka kewaya shi ta hagu ba ta dama ba mun gane ko kewaya shi ta hagu zaka fi ganin menene yake ciki to zaka sa ka aban a hannun hagunka sai ka ci gaba da kewayawa duk lokacin da ka zagayo kayi daya ka sake zagayowa kayi biyu har sai kayi guda bakwai wal baita ala yasarihi sab'ata atwafin wato zai kewayewa wannan sau sau bakwai salasan ukun farko hababan zai yana sassarfa, ba wai gudu ba zai yana sassarfa yana sauri, sun arba'ata sannan kuma hudun na ƙarshe zai yi mashiyan yayi yana tafiya. Wayastalimin rukuna akwai a jikin kafa akwai da ake kiran shi kuma rukunin yaman. Mun gane ko, wanda daga wannan kusurwa na rukunin yaman sai kuma kusurwa na ka'aba. aina hajar aswad daga inda hajar aswad yake in ka jiyo za ka kewaya shi to ga ƙofa nan na shiga cikin asalin ka'aba mun gane ko daga inda ƙofar nan take kana tahowa akwai inda ake kira multazam ana so inda iko ka ɗanfara jikin kama a wannan waje ɗin inda iko kana wuce multazam kana kewayowa za ka zo wannan kusurwa za'annan kusurwan ne nan za ka tarar da hajjir Ismail shi ne ɗan kewayen nan ɗan ƙarami haka shi ba a gina shi ba yana nan duwaf haka an kewaya shi to duka wannan hajjir Ismail duk za ka sanya shi a cikin inda kake kewayawa mun gane ko to yanda ka'aba take kenan wannan muddin mun riga mun gansu a hotuna daban-daban walakin biyadihi zai sumbanci rukunin yamani biyadihi walakin biyadihi suma ba zai taba da hannunsa sai sanya a bakin shi min gari takbilin nan ma nan ma ba tare da ya fitar da sauti ba wajen sawa a bakin fa'iza tamma tsawafu lokacin da ya gama wannan tsawafi kaga an gama aiki kenan babba a wannan waje to sai ya koma ya yi raka'o'i guda biyu shi ne ce raka inda inda makami yayi can ya koma wannan waje yayi raka'o'i guda biyu inda ake kira makamu Ibrahim shi kuma makamu Ibrahim yana kamar mu anan sai mu ce yana gabas da yana yana gabas da kofar shiga cikin Ka'aba din yana nan shi ma to a nan wajen ne ake so mutum ya je yayi raka'a guda biyu mun gane ko nan ma in amkana in ya yiwu a gare shi saboda yanayi na cikowa a yanzu da ake samun kai watakila ma ba za ka iya samu ka tsaya a wajen ba to ka matsa can da inda dai za ka samu dai ka gama ɗawafi ka yi wayannan raka'o'i guda biyu raka'ataini sun mastalama hajara sai sun banci wannan hajar aswad in kadara in ya sami iko in ko bai sami iko ba babu laifi sun ma yakhruju sai ya fita ila safa zai miƙe can gaba inda zai samu wajen da ake yin wato sa'ayi kenan wanda shine rukuni na biya aikin haji dawafi sai sa'ayi sai ya je can sai ya kifa sai ya tsaya alaihi akan dutsen safa inna safa wal marwata min sha'airillah mun gane ku annabi sallallahu alaihi yace ku soma da abinda Allah madaukin sarki ya soma da shi shine safa sai ka hau dutsen safa fa ya kifu sai tsaya alaihi akan shi liddu'a yayi ta yin addu'a duk addu'an da ya sawwaka a gare ka da abinda kake nema ga baki ɗaya zaka yi addu'a a wannan wajen summa yas'a sai ya kama tafiya ilal marwata zuwa ga marwa mun gane ko dutsen marwa wato duk suna nan suna kallon juna amma tafiyan da ɗan rata kaɗan to haka shi ma zai yi ta yi wa yakhubbu yana yin sassarfa fi badnin sabil badnin masil wato wani waje da ake kiran shi badnin masil an yanzu zaka samu akwai wuta a wajen koraye guda biyu haka to a daidai wannan wajen ana son mutum ya ƙara sauri in ya zo daidai wannan wajen in ya wuce kuma ya ci gaba da tafiya fai za a talmarwata idan ya isa marwa wa kafa nan ma zai tsaya alaiha a kansa liddu'ai domin addu'a lokacin da zaka tsaya yin addu'a nan ba wai zaka kalli safa ne kai addu'a ba zaka kalli ka'aba ne kai addu'a haka nan kana marwa zaka kalli ka'aba ne kai addu'a liddu'ai sun mai yatsa sai ya sake dawowa ila safa yaf'al zalika zai aikata wannan sab'an wato so bakwai mun gane ko sab'a marratin fa yakimu bizalika arba wa kafatin ala safa wa arban ala marwa in ka lissafa zaka ga ya tsaya akan safa sau hudu ya tsaya akan marwa sau hudu domin yana irga tsaya wanda yi na farko akan safa akan tsayawa na farko shi yasa zaka samu dukkanin su an tsaya akan kowane dutse sau hudu to yanda za a yi kenan ana gama wannan sun ma ya to in me in me wannan ne umara to ya gama umaran shi wanda kuma duk ya je aikin hajjin ne ya je na hajji tamatti'i to shi ma ya gama yana fitowa yana gama wannan safa da marwannan to ya gama umra sai ya dawo sai ya yi aski an fi so ya yi saisaye a wannan lokacin saboda ya samu gashin da zai sake askewa in ya dawo daga aikin hajji amma umara an gama ta to kaga umara shi za ka yi zuwa ka gama ta in less than an hour in ka shiga ka shiga riga ka shiga maka a ƙarsa da awa ɗaya ka gama batun umara shikenan sai ka dawo ka cire wannan fararen kaya ka koma kayanka na gida ka zauna ka saurari ranar takwas ga wata ranar da za a fita aje a yi kwanan mina mun gane ko in kuma haji ifradi kai niyan yi to ka gama ka gama guda biyu kenan daga cikin ayyukan haji kenan mun gane to za ka zauna da waɗannan fararen kayan naka sai dai in sun yi da ka canza su ba dama ka cire ka sa riga ko ka cire ka sa wando ko wani abu kullum kana cikin wannan har sai an dawo daga arfa in umara ka je yi nan umara ta ƙare in haji tamati ka je yi an gama umara za ka cire kayan ka sa kayan gida sai ranar takwas ga wata. Shi ne Malam yake sun ma ya kurji yau tarwiya, to daga nan zai fita ranar tarwiya, shi ne ranar takwas ga wata. Ila mina ya tafi zuwa ga mina, a can mina faisalli zai yi sallah biha a zuhura wal asar, zai sallan azahar da la'asar wal magriba da magriba wal isha'a da isha'i wa subhi da asuba. Mun gane ko? Kaga an kwana kenan tara ga wata ya shiga. To daga wannan waje sun mayan bi sai ya wuce ilal arfati zuwa can arfa, wala ya daɓu talbiya a wannan lokaci fa ba zai bar talbiya ba fi haza a cikin wannan kulle dukkaninsa, hatta ta zo lishamsu min yawmul arfa har sai rana ta karkata, bi ma'ana lokacin azha daga ranar arfa ɗin. Waya ruhu ya tafi ila musallaha zuwa ga masallaci na arfa. To kaga yanzu shi masallaci na arfa wani zai je yawa arfan har ya sauka ma shi bai gaba masallacin ba. Saboda wajen nisan shi daga inda maybe ku za a ajiye ku. Mun gane ko amma an fi so ka je masallacin arfa a nan za ka je sai ka yi sallan azahar da la'asar. Mun gane ko waliyata ɗahar ƙabla rawayi zai yi abin nan kafin ya je masallacin nan zai yi tsarki ya yi alolan shi kafin ya je masallaci fa ya jima'u a nan in ya je zai tara baina zuhur wal asr zai yi sallar azhar da la'asar ma'al imami tare da liman sun mai ruhu ma'ahu ila mawqifa arfa zai dawo kuma ya ci gaba da tsayuwa ila gurubi shamsu har rana ta faɗi duk wanda ya je arfa ya tabbata bai bar arfa ba sai da rana ta faɗi domin in ka bar arfa duk wannan yinin da kai akan arfa sai ka bar eriyan arfa kafin rana ta faɗi to ka bar hajjin ne ga baki ɗaya. Mun gane ko ka tabbatar rana ta faɗi kana arfa. Yawa in kuma ka san yanayin wajen daga inda kuma ka sauka. Don wani waje fa in ka je kawo arfa nan fa kai fa daga nan fa sai inda aka kai ka kawai. Wani ba shi da yanda zai gane cewa yanzu ma ina kudu ne ina arewa ne ina ina ne. mun gane ko to wanda ya san wajen kan zai ce to shi kenan daga rana tun kafin rana ta faɗi zai so matattara kolinsa saboda ya zo ya yi kwanan muzdalifa amma ya san ranar har za ta faɗi ma yana cikin arfan bai gama fita daga cikin ta ba kana tafiya ne kawai tunda da ka tsaya neman mota a wannan waje gara kai tafiyan ka da kafa mun gane ko da shirin ka sosai shiri ne na gaske ake yi a wannan waje din summa yaruhu ma'ahu ila mawqif arfa fa yaqafu ma'ahu ila ghurubi shams zai tsaya a wannan arfa har sai rana ta faɗi to daga rana ta faɗi sun mai yadfa'u sai ya zabura kuma bi daf'atin ila muzdalifa sai ya dawo muzdalifa fa yusalli ma'ahu yayi sallah tare da liman bil muzdalifa anan muzdalifa zai sallaci al maghrib wal isha was subha anan zai yi magriba anan zai yi isha'i anan zai kwana a tashi kuma yayi sallan asbahi mun gane ko duk a wannan waje din to ina ganin zamu tsaya anan yanzu an dawo daga arfa an zo muzdalifa an kwana a wannan waje a muzdalifa babu shema babu tanti babu lema ba komai da kai sai kayanka mun gane ko da kai sai kayan kawai da ka da ka rike to nan za a kwana kowa da kowa zai kwana a nan waje din nan za a yi magriba a yi isha yawansu kafin ma su iso su iso muzdalifa kama karfe goma na dare yayi sai ga dan baccin da zaka yi duk dan kaɗan ne in ka iya yin bacci din kuma mai kwana muzalifa zai kiyaye lulluɓuwa saboda me zai kai ga rufa kai a aiki haji kuma ba, ba, hula ballantana a ce ina rawani duk ba a sa wannan ga namiji so za mu kwana nan insha Allahu gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada a kai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ya Allah ka isar mana da abin da ba za mu iya isarwa ba ya Allah ka nesanta shaidanu daga gare mu ya Allah ka yalwata mana arziki yanda aka shiga harkoki na gona ya Allah ka albarkace mu da ruwa mai albarka ya Allah ka albarkace mu da ruwa mai albarka mai tsafta ya Allah ka albarkace mu da abinci ya Allah ka wadata mu da abinci ya Allah ka wadata mu da abinci ya Allah ka wadata kowa da abin da ya dace da shi ya Allah abin duk da muke tsoron shi Allah ka nesanta mu da shi harkoki da muke nema na arziki ya Allah ka ba mu kowa daidai gwargwadon shi ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين